أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shi ne ya dace da sha ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya muna darasi na tara a cikin karatun wannan littafi mai albarka na muktasaru zadul ma'ad na shekhu da'watul islamiyya muhammad bin abdul wahab idan za ku yi tunawa muna fasalin da yake magana akan bayani dangane da abin da aka ruwaito akan wato shiriyar manzon allah sallallahu alaihi wasallama akan karatunsa na sallah ya mai aka ruwaito yana karantawa a sallolinsa mun yi shiriyarsa a kan asubahi da kuma azahar da kuma magariba malam ya ce wa ammal mudawamatu ala qira'ati qisari mufassali fiha fa huwa min fi'li marwan ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رواية البخاري أم زيد بن ثابت يا إنكاري وسركي مروان دنغني دا دوما أكن كرن تججيرون سوروري أسلر مغاربة يزم كل an mai da ita gajejjerun surori ake karantawa to wannan ya saba wa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam don kuwa an samu annabi alaihi salatu wasalam ya karanta suratul a'rafi gaba ɗayanta a cikin surar a cikin sallar magariba suratul a'raf tana da aya 206 kamar yadda aka samu ya karanta wattur wa kitabin mastur aya wajen 49 a magariba kuma an samu ya karanta wal mursalati urfa duk daga jijjerun ayoyi ne amma sun kai ayoyi hamsin to a samu wani limami ko wani basaraki shi kuma ya zo da wata shari'a ta kullum an dawwama an takaice ita magaribar to wannan saba annabi ne لسابع الكنساء قال ابن, قال ابن عبد البر روي عنه أنه قرأ في المغرب بألف لام صاد وبالصافات وبالدخان وسبه اسم ربك الأعلى وبالتين وبالمؤوذتين وبالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بإسار المفصل وكلها آثار سها مشهورة ابن عبد البر sai rabo na daidai akan lamarin yace ai an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama a sallar magariba ma ya karanta suratul alif lam mim sad ita ce suratul a'raf gaba ɗayanta 206 da wasafat wasafati safa ita ma ya sauke ta a cikin magarba tana da aya wajen 180 da wani abu da biyu aka suratu dukhan ma annabi ya karance ta a magarba aya 59 da sabbi ismar bikal a'la wani lokacin wattini da kuma kula uzbar bil falaki da nasi ko al mursalati to kaga yana yin manyan surori matsakaita ya kuma yana karanta al-kisarul mufassal dan gajejjerun surori na al-mufassal dukkan su waɗannan riwayoyi ne ingantattu amma ba dawwama ya yi a kan karanta gajejjerun surori kullum ba wa amma isha al'akhira sai kuma maganar isha isha an ce da ita al'akhira ta ƙarshe saboda babu wata sallah ta farilla a bayanta a da daddare dai ana cewa magariba ma isha isha aini kenan to amma ita ce al'akhira isha mai raka hudu kenan an ruwaito faƙara a sallallahu alaihi wasallam fiha bitini wa waqqata li mu'adin fiha bi shamsi wa duhaha wa bisabbih isma rabbikal a'la wal layli idha yaghsha wa nahwiha isha'i an ruwaito baya tsawaitawa sosai a ciki yana karanta wattini ya iyakance wa mu'azu dan jabal da karanta wa shamsi wa duhaha da sabbi hisma rabbika al'ala da irin suwan laili idha yaghsha wa ankara alaihi qira'atahu fiha bil baqarati وقال له أفتان أنت يا معاذ فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها يشي ياي إنكاري ومعاذ أن جبل يا موسى أنت مسكينا karanta suratul baqara da yake yi a cikin sallar isha'i har ya ce da shi a fattanun anta ya mu'az yanzu kai ya mu'azu mai fitinan mutane ne ya ce ibn qayyim ya ce fa ta'allaqa an-naqaruna bi hadhihi al-kalima masu sallah irin ta kotan kurciya sune naqaruna sai suka yi riko da wannan kalma da annabi yayi wa mu'azu fada yace kai fitinan mutane zaka ya mu'azu ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها amma ba su waiwaici abin da ke kafin kalmar da abin da ke bayanta ba ma'ana abin da ya faru ba abin da ya faru shine mu'azu bin jabal limami ne a masallacinsa a madina shi ma a lokacin annabi yana raye ma'ana yana da nasa masallacin shi mu'azu bin jabal bayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma yakan zo ya sallar isha'in tare da annabi alaihi salatu wassalam a masallacinsa ya bi shi jam'i sannan kuma ya koma masallacinsa shi nasa a unguwarsu shi mu'azu din ya je ya yi wa mutane sallar isha'i suna jiransa to matsalar da aka samu shi mu'azu idan ya zo sallar isha'in nasa sai rarumo suratul baqara bayan sun zauna sun jira sun jira sun gaji tunda dole sai an idar da sallah a masallacin manzo an sallama sannan kuma ya dawo ya musu sallah to wannan shine ta sa wata rana ya zo yana yin sallar sai wani bawan Allah ya ga shi ba zai iya jurewa ba ya yi zaman jira liman bai zo ba kuma liman din ya zo da ƙarshe sannan kuma ya zo ya jawo suratul baqara yana jawowa wannan mutumin ya ja baya kawai ya yi sallarsa iya abin da zai iya yi ya bar mu'azu yana ta fama da shi da sauran mamu bai tsaya ko ina ba kuma ya kai karan mu'azu gurin annabi alaihi salatu wasalam ce ya mu'azu a ya rasulullahi sallallahu ga sahabinka mu'azu zai zo mu zauna muna ta jiransa kuma idan ya zo sai rinka tsananta mana ya jawo doguwar sura ni kuma kawai da na gaba zan iya ba na yanke sallata na fita ya ce annabi ya ce da shi ah to da ka gama kai me ka karanta sai ce kawai shi da ya ya karanta suratul fatiha ne kawai amma shi bayan fatiha ma bai san wata sura ba ya ce ni na ina ta kaiwa da komowa ne akan fatiha ya ce ma adiri dandana tuka wala dandana tumuwa kai ma ɗin da in ka gama fatiha kana yin wata dandana mana kana wani labari ko kana wata magana ni ban san me kake karantawa ba shi ma mu'azin bayan fatihan yana ta dandana yana ta wani karatu ni ban san me ba da naka da na mu'azin ma ni ban san me kuke faɗa ba ni dai na san fatiha kam maza Allah ya ce da shi haula hannu dandino mu ma dai a cikin fatiha dai muke kaiwa muke komowa mana duk dai karatun alkur'ani ne muke ya ce bayan na yi fatiha akara suratul fatiha sannan sai in roƙi Allah aljanna in nemi Allah ya raba da wuta abinda kawai nake ina gama fatiha roƙi Allah ya raba da wuta ya haɗa da aljanna amma da kai da mu'azuni ban san me kuke karanta bayan fatiha ba annabi ya karbi sallarsa kuma bai aibanta shi ba to a nan gurin bari mu dauko wannan kisar a hankali hankali mu fitar da fikihun da ke cikinta na farko dai malaman fikihu suna cewa shi ya halatta mutum ya yi sallah guda biyu da niyya biyu sallah ɗaya da niyya biyu sallar isha'i ce mu'azu yake tare da annabi da niyyar sallar isha'i amma ya zo kuma ya wuce a masallacinsa ya yi wa jama'a salimanci irin wannan sallar isha'in amma da niyyar nafila wannan yana nuna ashe liman ba laifi ba ne don ya je wani wuri ya yi sallar farilla ya dawo masallacinsa ya tarar ana jiransa ba a yi sallah ba ya sake kabbarawa ya yi musu sallah waccar ita ce farilla wannan ta zama nafila sai wannan yake nuna mana kumadu ashe ya halatta mai farilla ya bi mai sallar nafila idan kun lura masallacin nan na mu'azu su dufarin laske shi kuma mu'azin nafila yake to kaga ashe mai farilla zai bi mai nafila inda bai halatta ba da lokacin da annabi ya tsaye da mu'azu yake masa magana da zai ce da shi kai yaya za ka zo ka yi sallar farilla a nan kuma ka je ka ja mutane kana musu nafila annabi bai masa haka ba kenan ya halatta ka zo da niyyar farilla a masallaci kaga wasu na nafila ka jona kuma za ka samu ladan jami'i kamar yadda nasi ya tabbatar da ya halatta wanda ya yi farillarsa in ya ga ana yin wata farillar ya daɗa jonawa shi ma ya bi a matsayin nafila hadisi ingantacce manzo Allah ce idan ɗayan ku yi sallah a gidansa sai ya zo sun ma'ata masjid da jama'a ya zo masallacin da ake jam'i ya zara ana jam'i to ya bi su ya bi wannan masallaci wannan ɗin nafila ne a gare shi wannan hukuncin ya fito ko? bayan wannan idan mun lura a hadisin wannan yana nuna mana tsananin kwaɗayin jam'in sahabbai a jam'in su da annabi tunda mu'azu kaga kwaɗayin jam'in sai ji sallah a masallacin annabi sannan ya zo ya mutanen sa limanci kuma wannan yana nuna ashe ana jiran liman ashe ana jiran liman idan lokacin jiran bai wuce ka'ida ba me dalili ga mutanen mu'azu nan suna jiransa a masallaci abu na gaba kuma wannan yana nuna mana ashe ya kamata liman ya zama mai lura shi ma lokacin da aka ajiye mutane a masallaci aka daɗe ba a yi sallah ba to yana da kyau idan an zo za a yi yana da kyau idan an zo za a yi sallar to a sauƙaƙa mutane me yasa saboda annabi yayi wa mu'azu fada tsakani da Allah suratul baqara na ai ta yi tsauri bayan sun sha jira to amma babban mahaddacin alqur'ani ne mu'azu bin jabal malami ne cikin malaman qur'ani sallar ta sama son ta ake yi sosai kuma annabi yana wannan yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tausayi irin nashi kuma yana faɗa wa waɗanda suke shugabantar mutane sauƙaƙawa al'umma kada su tsananta musu don haka da aka kawo ƙararsa ba munafurci aka yi ba duk da mu'azin yana zargin wannan mutumin munafuki ne aka ce ya ce wannan yana zargin munafuki mutum ne me yasa duk masallacin kowa ya haƙuri sai shi bai haƙuri ba ya zo ya kawo ƙararsa gurin annabi sallallahu alaihi wasallama to shine annabi ya ce da shi ina laifin ka rika karanta musu wattini tunda dai ka makara da washams wa duhaha da sabbi isma rabbikal a'la da wallahi idza yagsha kenan wannan ma suna daga cikin surorin da ake karanta su a sallar isha'i sannan idan mun ce ya halatta mai farilla ya bi mai nafila to ya halatta mai nafila ma ya bi mai mai farilla kamar wani ya rasa sallar jami'i kai kuma ka samu sai zo zai kabbara sallah to kaga za ka iya tashi in ya kabbara ka jona masa dan dai ku yi dai jami'i kaga kai nafila kake shi kun farilla yake wannan ba laifi bane ba ko kuma isa da muka kawo kwanaki na jibrilu ya zo ya yi wa annabi limanci shi na fila yake shi kuma manzon Allah sallama farilla yake kaga mai nafila ya bi mai farilla wannan babu laifi a kai halal ne kamar yadda masbuki ana iya bin sa sallah shi ma malamin fikiyo sun tattauna babu dalili ƙararar da ya hana don wani ya rasa sallah bai same ta cikakkiya ba kai ka zo ka jona a bayansa a wannan ba laifi ba ne to sai magana da malam yake cewa masu lalakwartun kurciya sun yi riko da wannan kalmar ta al'afatanun an ya mu'az abinda yake nufi waɗanda suke yin sakaci da sallah a ko'ina kuma akwai su yanzu duk wanda ya zo zai soki wani limami ko zai yi fada a kansa cewa yana tsawaita mutane sallah karshen ta dai abinda zai kawo wannan kisar mu'azu ne ai gashi mu'azu ma ya tsananta wa mutane annabi ya masa fada amma kuma sai a manta da shi kansa annabi me ya karanta a magarba me ya karanta a magarba duba fa suratul arafi ka je ka bude qur'anin ka kai ta budewa shafukan nan zaka dade baka gama ba amma annabi yana karance ta tas a magarba kaga wannan yana nuna mana sun sun zo sallar sallar suke da gaske ba sallar shaf shaf a yi maza maza a sauke nauyi a wuce ba to sai maganar juma'a wa amma juma'atu fa kana yaqra'u fiha bi suratay al-jumu'a wal munafiqin wa suratay sabbih wal ghashiya idan maganar sallar juma'a ne sunnar annabi shiriyar manzon Allah ta tabbatar yana karanta wato suratul jumu'a an santa ko sannan yana karanta suratul munafiqin idza ja'a kal munafiqun kamar yadda yana yin sabbih isma rabbikal a'la da kuma al-ghashiya hal ataka hadithul ghashiya wadannan sune surorin da aka rawaito annabi yana karanta alaihi salatu wassalam ba wai yana nuna in ka karanta wasu ba waɗannan bai yi ba amma dai yana yawan yi so limaman juma'a shi ma sai a daɗa kula wa amma al'ayadu amma salloli na idi fataratan ya qara'u bi qaf waqtarabat as-sa'a kamilatayn a sallar idi annabi yana karanta suratul qaf gaba ɗayanta da iqtarabat as-sa'a kamilataini a cike hadisin muslim riwayar umar wa taratan wani lokacin a idi yana karanta sabbih wal ghashiya sabbi isma rabbika al'ala da halata ka hadithul ghashiya wa hadha alladhi wa hadha al-hadi alladhi istamarra alayhi ila an laqiya Allah azza wa jalla Allahu akbar wannan ita ce shiryar da annabi ya lazimta yana yi har izuwa lokacin da ya gamu da Allah mai girma da ɗaukaka bayan shi halifofinsa sun dosana sun juna sun ci gaba wali hada aka bihi al-khulafa faƙara abubakarin fil fajri suratul baqara hatta sallama qariban min tulu'i shamsi وكان بعده عمر يقرأ فيها بسورة يوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها bayan annabi ya bar duniya halifofinsa sun jona shi yasa aka samu sayyidina abubakar wata ran a sallar asbahi ya karanta ko yana karanta suratul baqara aya 286 akwai wata surar da tafi surar bakara tsawo a ƙur'ani to abubakar ya sha sauke ta a ina a asuba izu biyar kaga ta hajjudi ne wannan na rana guda kaga yanzu wannan ina jin ni da ku gaba ɗaya sai dai in ba sa'a ba sai dai a ce to wannan kam sai dai mu ji shi a babin tarihi amma ina tabbatar maka inda za a samu wani liman ya gwada wannan kai a ina jin da kyar ya juyo ya samu adadi mai yawa a bayansa to wani kan ma dole sai ya karya alwalarsa alkawari ne kawai wallahi ba zai iya rike alwalarsa a wannan lokacin ba suratul baqara bi kamiliha hasbunallahu wa ni'mal wakeel aka ce da yazo sallama saura kiris rana ta fito ta fito to kuma daman kai kai a sha karatu duk a cikin aikin sallah ne ba matsala dama annabi ya ce asbihu bi subhi fa innahu adamu li ujurikum ku sallah asbahi ayi karatu sosai a cikin ta har gari ya kusa ya waye ya fulada haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam to ga dai sunna nan ana neman mai ɗaukanta bayan abubakar ga umar nan shi wai ya ɗan sauƙaƙa shi kuma sai ya ɗebo suratu yusuf sai ya sauke ta in Allah ya sa da suratu Yusuf suratu Yusuf nan tana da aya 111 wani lokacin ya ɗauko suratu Nali to ita kuma ta mafi suratu Yusuf tana da aya 198 suratu Nali ga tauri ga tsawo ga suratu Hud 220 da wajen bakwai shi kuma umar haka yake loda su asuba har ma da bani isra'ila suratul isra'il aya 111 in ya ɗebo ta tun daga subhanan lari asara ɗin nan sai ya kai ƙarshen shafi kat malam an sha karatu a da to Allah rufa asiri yanzu masallacin da ma ake dan tsawaita gudunsa ake wallahi gudu ake ba a iya zama me ya faru saboda zafin iman raunin imanin to malam zai ƙara bayani yaya za mu haɗa wannan da kuma sauƙaƙawa da aka ce a yi hadisin bukhari da muslim riwayar abi huraira وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فالتخفيف أمر نسبي يرجع فيه إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا إلى شهوات المأمومين وهديه الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون amma faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda zai yi wa mutane limanci a cikin ku falyukhaffif ya sauƙaƙa na wace irin sauƙaƙawa ake nufi yace at-takhfifu din nan amri ne nisbi ma'ana wani abu ne da ya danganta yarji fihi ila ma fa'alahu nabiyyu in ana so a dauki sauƙaƙawa a duba abinda annabi ya aikata shine sauƙaƙawa ko akwai wanda ya fi annabi sauƙaƙawa to shi ya ce a sauƙaƙa kuma a aikace sauƙaƙa ɗin aka ce yakan jawo sallah da niyyar ya tsawaita ta da ya ji yaro yana kuka a cikin masallacin mata sai ya koyi duk da ya ce a sauƙaƙa ɗin shi yake karanta suratul arafi a sallar magariba duk da ya ce a sauƙaƙa din shi ke karanta wasu safati a sallar magarba duk da sun fahimci sauƙaƙawar ta sayi sun bi umarninsa abubakar ya bi umarnin annabi sayyidina umar ya bi umarnin annabi shi yasa abubakar ya karanta suratul baqara a surat a asubahi da suratul yusuf da suratul nahli da suratul hud da bani isra'ila a asubahi duk umar ya karanta amma a sallar asubahi saboda sallah asubahi sallah ce da ake zabga karatu a cikinta so duk wanda zai zo ya ta faɗa ya ce ana tsananta mutane ana kaza kaza to sai a koya masa ga yadda annabi yake yi idan ya yi magana sai a gaya masa gashi kuma ya faɗa a cikinku akwai yara akwai mabukata akwai gajiyayyu akwai marasa lafiya ba kullum ake yin ake tsawaitawa ba lokaci lokaci ana yi amma dukkansa sauƙaƙawa ne kamar yadda aikin annabi ya tabbatar mu ba mu iya cewa annabi ya tsananta ba yanzu kaga ai cikin sauƙaƙawan nasa ne ya ba da dama ma har a iya suratul fatiha yanzu inda mutum zai zo sallar farilla ya karanta suratul fatiha kadai ta yi kuma zance mafi inganci babu wata sujada a kansa sabani yadda malaman fiqh suka tafi a kai yanzu wannan mutumin mutumin mu'azu din nan da ya kawo mu'azu kara ai kaga shi fatiyar kadai ya karanta kuma annabi bai ce sallarsa ba ta yi ba ina fatan kuna fahimta shi yasa dan sauƙaƙawa ne ma bai taɓa ƙayyade sura aya nawa za ka karanta bayan fatiya ba bai taba kayyadewa ba duk abin da kai yayi Allah sa albarka kuma shi yasa ya nuna mana ga sallolin da ake tsawaita karatu ga waɗanda ake sauƙaƙawa so jama'a ku daina kashe masallatanku ku kashe ɗabbaka sunna a masallatanku don niyyar wani ya huta kawai mun sha buga misali muna bayani cewa ba mu da wani abin da ya fi mana sallar shi sa ake so a masallaci a samu wanda yake makarancin qur'ani ne kuma wanda ya iya karanta shi yake da sauti mai kyau shine lima ya ummu nasa aqra'uhum li kitabillah to amma akwai waɗanda zaka ga kullum a masallaci su abinda suke so a maida sallah irin ta gargajiya akwai masallacin gargajiyan da baka taba jin limami ya wuce duk tsawaitawansa baya wuce sabbi su mara bukala yanda ka san bai iya sauran surorin ba ka taba ji ba kullum kawai ina haɗe naka ulhu wallahu alam tara tabbace da kullum ko mutane sun riga sun saba daman sun san mami zai karanta an sun zo da haka idan an zo sallar kawai ana jiran ya gama karanta wannan sura ne a rukuyi akwai wanda ma fa kafin ya fara karatun surar ma yana cewa wala dalin wani zaka ji ya dan dauka ko irin yara din zaka ji ya ce kaza kuma kai zai dora saboda tsabar ya lazimci wata sura ita kadai yake yi kuma ita ya saba an mai da ita gargajiya kuran me amfanin mutum ka karanta qur'ani baka more qur'aninka a cikin sallah ai ai karatu da gaske kawai wanda bai san fassara bai je nemo ba shikenan ba so da Allah a yi kokari a ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma a sauƙaƙa din akwai masu rauni akwai miskinai akwai a kula amri ne nisbi amri ne nisbi so wannan yana da kyau kwarai da gaske shi yasa ake cewa wa hadihu alladhi kana yuwazibu alaihi shiriyarsa da ya dawwama akai huwa alhakimu fi kulli ma tanaza'a fihi almutanazi'un shine alkali akan duk abin da masu jayayya suka yi jayayya wa kana la yu'ayyinu suratan bi'ayniha la yaqra'u illa biha kaji manzon Allah baya ayyana wata sura guda daya yace dole sai ita zai rinka karantawa a sallah kaza baya yi ba za ka iya zuwa ka ce garanti yau in ka zo sallar kaza wannan surar ita kadai ce annabi ke karanta ta ba duk qur'ani ke karanta sai dai kawai akwai wanda yake yawan karanta su a irin su juma'a su idi wannan an sani an ruwaito so liman ya ayyana wata sura ya zama kullum ita ce ma'ana in dai zai yi sallar isha'i ta wannan sura zai karanta in kuma zai yi asbahi ta wannan sura zai karanta in juma'a zai kullum kowa ya san wannan ne to wannan annabi baya yin haka duk da cewa qur'ani ya karanta amma dai annabi bai ayyane ya ware wata sura ita kadai kullum ba takan hakan yakan sa mutum ma ya cire mai jin khushu'i kamar me to daman ka saba ita ce kullum kawai ba lalle bane ka bibici ma'anarta ba ka bibici sakon da ke ciki musamman kuma liman da yake jan mutane sallah yana da kyau ya sanar da su qur'anin nan ya sanar da su maganar Allah da sabukukan da ubangiji yake faɗa shi yasa inda za ku iya waɗanda Allah ya kore musu suna iya bibiyar sallolin haramin makka da madina to lallai a nan ne za ka ji ana sallah waɗannan limaman Allah ya musu albarka duk liman idan ya zo zai yi sallah ya asubahi ya isha'i ya magarba in dai sallar bayyana ce to wallahi in sun zo karatun nan saƙo suke isarwa a sallah ƙwarai da gaske musamman haramin makan nan malam wato idan limaman nan suna zuba karatun ƙwar'an nan ji za ka yi kana tsima wallahi karatu suke bin haƙƙi da gaskiya a subahin nan malam irin su shuraim din nan in ya hau malam ya rike damki a subahin nan malam wallahi kai karatu sosai fa hankalinsu a kwance su ba sa ma wani mura ba irin namu ba kwakwaf kana yi kwakwaf tari ya tsaye da kai saboda matsaloli wallahi tallahi shi za ga ba ka gajiya da sallarsu akwai yara matasan limamai da aka sa da suke girgiza haramin nan da qur'ani ina gaya maka ba za ka so su yi rukuyi ba waye ke wani lissafin wani yayi aya kaza jin ji za ka kamar dora ci gaba kuran ga sauti mai kyau eh ka san yana taimakawa ai kwarai da gaske ma masallaci mala a shashage speaker tana ta wani tari tana a cijawa me za a ji ba za ka ji komai ba sauti mai kyau an yi lissafi aka ce duk duniya babu la speaker da ta kai na maka da madina da duk duniya haka ma ba ba bude ta ba kaɗan ne fa a tace kai da kanka ka san ana sallar nan kana kallon ka'aban nan zaka ce kai Allahu akbar Allah kai mu aljanna kawai to ya lai a ce limaman mu suna yi haka ladanan su sun zo kiran sallar nan da gaske suke yi ba wani kiran sallar banza wai ka ji ana kaman an damu ko ba da gaske ake yi akwai wani wanda suke sa shi la'asar yake yi shi da asar ɗin saboda an kwanta bayan azar al'ada suna kwanciya su yi bacci idan ya zo kiran da asar ɗin nan malam abba malam an ji za ka gamar ko kiyama ce za ka tashi ko a musamman a maka a maka wallahi akwai wanda shi kuma ranar juma'a yake yi da asuba sarkin ladanai kenan idan ka ji wannan daman ranar juma'a da asuba daman nasa ne kawai sai kuma wani lokacin ranar juma'a an zo hudu ba juma'a daman da gaji za ka ce mai gidan ne ya ɗauka wannan gaba ɗaya kawai babu wani ladanin da ya isa ya irin nasa wannan sha'air islam ne ana buga kiran sallan nan yana shiga duniya wani da kiran sallan zai musulunta wallahi so ibada tsayawa ake a yi ta jama'a mu daina mai da sallah da abin da ya zama gargajiya kuna wannan sallolin da ba a tsaya a kula a gyara su yasa mutane ba sa sha'awar sallar kaga mutum ya zo sallah ya fita ya fita daga sallah bai ji cewa ya sallah ba amma ka zo sallah a tsima ka da karatu an isar da sako sosai an shiga can an fita can an yi bayanin kaza da kaza kana idar da sallah ka ji cewa kai to wannan ita ce sallah ba wai mutum ya zo ya idar da sallah shi limamin bai san me yayi ba su ma mamun ba san kawai ayi a gama a tafi ayi a gama a je ina babu khushu'i babu natsuwa ba ruku'i mai kyau ba sujada mai kyau ba karatu mai kyau wallahi wannan ba daidai bane ko musamman yanzu matasa inda an karanta addinin nan an waye an gane a ɗabbaka shi a ɗabbaka shi ƙur'ani malam daman na sallah ne ƙur'ani na sallah ne ga dubai da ake ta karanta shi da azumi ba a yi ta karatun sa malam sai an sauke a sake dawowa ma kafin a gama ramadan to haka ake so sallah daman kayan ta ƙur'ani ne a daina ƙauracewa ƙur'anin nan a sallah a sawa mutane su ji ba su damu da ita ba wannan ba daidai bane kuskure ne Allah ya samu gyara wa kana yace illa fil juma'ati wal idaini wa kana min hadihi qira'atu suratin kamila sura kamila suratan kamila yana daga cikin shari'ar annabi yana karanta cikakkiyar sura a sallah idan yazo yakan dauko sura ya kammale ta wa rubbama qara'a fi rak'atayn wani lokacin yakan raba sura gida biyu ya yi rabi ya yi rukudi ya cika da sauran yanayi wa amma kiratu a wakilu suwari wa ausatu ha falam yufad anhu amma wari karshen surori karshe karshen surori ana karantawa ko a ware iya tsakiyar sura mutum ya dawwama yana yi to ba a ruwaito annabi yana yi ba ko incidents kawai in ya dace yakan iya yi amma ba wai kar a ɗauka ko ta sunna ce tsayayya ɗaukan ƙarshen sura a ɗebo wasu ayoyi a ƙarshen sura amana rasulu ina fata ana fahimta kamar ya zama kullum ana karanta ta haka tun da ƙarshen sura ce ina fata ana fahimta so baya cikin shiriyar annabi ba wai in kayi bai yi ba ne amma kar a ce ko an ruwaito daga annabi yana yi ne ko kuma a zawali tsakiyar sura a karance iya tsakiyar kurin alazumci wannan baya cikin shiryarsa sallallahu alaihi wasallam wa ma qira'atu suratayn fil raka'a karanta surori guda biyu a raka'a daya sura biyu a raka'a daya fa kana yaf'aluhu fil nafilati annabi yana yi a nafila amma sura guda biyu cikakku a raka'a daya wannan a nafila yana yi uku hudu biyar ma amma sallar farilla an ruwaito yana yin guda ɗaya cikakkiya ko ya raba ta gida biyu wa amma qira'atu suratin wahidatin fi rak'atayn ma'an fa qalla ma kana yaf'aluhu karanta sura kwaya ɗaya a raka'o'i guda biyu inna anzalnahu a raka'ar farko inna anzalnahu a raka'a ta biyu sura ɗaya mutum ya maimaita ta a raka'o'i guda biyu annabi yana yi amma kaɗan ne ba da yawa ba kenan in liman ya yi haka wata rana bai yi laifi ba amma kada ya yawaita wa kana yutilu rak'at al-ula ala thaniya min kulli salam sunnar annabi ne alayhi salatu wassalam raka'ar farko ta fi ta biyu tsawo a duk salloli asubahi raka'ar farko ta fi tsawo wai dan me dan ya kwadaita wa mutane su samu sallar azhar haka la asar haka magariba haka haka malam biyu suka fada yace wa rubbama yutiluha hatta la yasma waqa qadami wani lokacin yakan tsawaita raka'ar farkon nan har sai in ya daina jin waka qadamin takun kafar mutane ma'ana yana tsawaita sallah ne don masu alwala da makararru su samu su zo shiga ba wai liman yace yau zan yi maganin ku ba dai ba ku zo da wuri ba kamar yadda imamun nawawi ya faɗa Allah ya masa rahama yana bayani yana cewa ya halatta malaman fikir suna faɗa liman ya jira mamu a ruku'i idan ya yi ruku'i amma ya ce idan ya san masu himma ne da ƙoƙari suna lazumtan zuwa masallaci sai ya yi ruku'i sai ya ga da yawa ba a samu raka'an nan ba to ya ɗan daɗe ya jira ba laifi ba ne idan ya jira liman idan kuma yi ra'ayin sai dago ba a gama zuwa wato akwai masallacin zagari an tabuwa da gudu to ba laifi in liman ya dan tsaya dan akwai lokacin da zaka ji wani yayi dan jira din wannan ba laifi ina fatan kuna fahimta annabi yana tsawaita raka'ar yayi karatu mai tsawo a raka'ar farko har sai ya daina jin takin takin makararru masu zuwa suna neman raka'ar nan saboda mutum ya samu cikakkiyar sallah faslun fa idza faraga min alqira'ati rafa'a yadayhi wa kabbara raki'an wa wada'a kaffayhi ala rukbatayhi kal qabid alayhima wa wattara yadayhi fanahahuma an jambayhi wa basata dhahrahu wa maddahu wa atadala falam yansib ra'sahu ko inam wa lam yaqfidhu bal hayala dhahrihi wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim وتارة يقول مع ذلك أو مقصرا أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان ركوعه المؤجاد مقدار عشرة عشر تسبيحات وسجوده كذلك وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام دولي ولكن كان يفعله أحيانا في صلاة الليل وحده malam yake cewa wannan fasali ne shi kuma bayan an gama wannan bayani sai magana kabbarar harama ok afwan kabbarar ruku'i kai fa idza faraga min alqira'a idan manzon Allah ya gama karatun sallah qira'a da ta bayyane ko ta koyi rafa'a yadaihi to yana daga hannayensa wa kabbara sai kabbara raki'an yanzu misalin yana karatu yana tsaye a haka min aljinnati wan nas sai Allahu akbar sai rukui rafa'a yadaihi raki'an abinda ake nufi idan zai yi ruku'i yana karatun sallah yana tsaye to ba kawai yana ce Allahu akbar ne ya ruku'i ba idan zai ce Allahu akbar zai ruku'i to sai ya daga hannu Allahu akbar din da daga hannu kamar yadda zai daga in zai kabar harama Allahu akbar sai wuce ruku'i shine rafa'a yadaihi wa kabbara raki'an yana mai ruku'i kaji daya to kenan kaga mutum ya zo ya tafi ba tare da ya daga hannun ba to wannan bai yi abin da annabi ya yi ba a tsaya a koyi wannan karatun a fahimci shi jama'a wannan din shine abin da ya fi komai muhimmanci duk wani karatun da zai biyo bayan wannan babu kan fa bai kai sallah ba shi yasa ya fara budewa da shi a littafinsa kuma duk sunnarka duk aqidarka duk me din da kake da shi in baka iya sallah ba fa minus ne zero ne kai akwai damuwa so kuma abin alfahari ahlu sunna yi sallah irin ta annabi abu na farko kenan sallar sunna wa wada akaffaihi ala rukubataihi manzon Allah yana sanya tafukan hannunsa akan gwiwowinsa rukbatai tafin hannu akan gwiwa ma'ana kokon gwiwa ga kokon gwiwansa sai sa hannunsa akan haka kamar ya damke su shine kalkabi da alaihima sannan yana buɗe hannayensa wa wattara yadaihi fanahahu ma an jambi baya haɗe hannunsa in ya zo yin rukuyi yana nesantar da su daga wato kwibansa budewa yake wa basada zaharahu wa maddahu basada yana shimfida gadon bayansa wa maddahu yana miƙe shi wa tadala kuma yana daidaituwa falam yansib ra'sahu baya kafe kansa haka in yi rukuyi kamar idan mota gawo a walam yakfithu kuma baya sunkuyar da kan gaba daya baya yin haka baya yin kuma haka bal hayala zaharihi bari dai secin setin gadon bayan sa yake kai yaka mutumi na zo babba zo ka dora shi a sama da aikin ka na ya zo babba amma a yi masa hankali yawwa ana gani ko a ba zama za ka yi ba mutum yana ko matsoraci ne to yanda abin yake a aikace shine malam yace كبر فإذا فرغ من القراءة رفع يديه وكبر راكعا yanzu ga hannun shi ya yi haka ka nutsu ka da mutum mina ya haka ko ka ga hannunsa ne ya yi haka ko to idan zai ruku'i sai ka bara yi kabar Allahu akbar ka gani ba miyar wa zaka ba iya Allahu akbar Allahu akbar to yi ruku'i sun koya yawwa kenan sai yayi kabbaran sai ruku'i mana ya daga hannun dole ai ba wai yana cikin rukuyi yake daga hannun ba ya Allahu akbar ya daga hannun sai rukuyi sannan sai yake cewa wa wada akafai ala rukubatayhi yana sanya tafin hannunsa akan gwiwarsa kaga wannan shine tafin hannu sun kuya wannan shine tafin hannu ga gwiwa wannan shine kokon gwiwa kowa yana kokon gwiwa to dora su akai kaga ya dora su kenan wannan yana nuna ba a cinya yake kamawa ba za ga akwai wanda suke kama nan cinya farkon gwiwa sama akwai kuma wanda ma za ga ma kokari ma har kasance yake kama to wannan duk kuskure ne kenan daidai din ina za a kama gwiwa kokon gwiwan nan kuma yace kal qabidi alaihima kamar wanda ya dake su kaga yaron nan yadda yi ka gani kamar ya rike su kaga babban yatsansa a nan gurin to shine kal qabidi alaihima idan fa kayi rukuyi kana so kai irin na annabi alayhi salatu wassalam to ko lalle hakan da za ka yi kalqabidi alaihima to sannan sai ya ce wa wattara yadaihi falaqahuma an jambihi wattara yadaihi annabi yana ɗayanta hannunsa ma'ana baya mai da shi ya haɗu yana buɗewa hannun fanahahuma an jambihi sai nisantar da su daga gefensa juya haka yawwa sun kuya karkada sun kuya sun kuya karkada mu sun kuya a'a cewa ne ruku in da kai sun kuya yawwa sun kuya sosai a'a yawwa to kun ga nan na hannayen nan to bude su yake shine wattara yadayhi wa nahahuma an jambihi kaga akwai fadi anan to kuskure ne mutum ya zo yin ruku'i ya matse haka kaga da yawa akwai wanda zaka sun zo ruku'i suna yin haka kamar yadda wannan yaron ya yi misali haka ta ganin gurin lam yi wattir ya dai wa lam yi nahihi ma an jambi kaga a haɗe yake to ba haka bane rukuyi ba yadda za a yi rukuyin naka ya zama daidai haka to haka yake yana buɗe su haka shine na ha'u ma an jambi to kaga daga nan ya kamata ku gane cewa yan uwa da suke zuwa a shiga sahun sallah ana ganin takawa ne tsoron Allah a matsa mutane a takura haka hannun ma baka isa ka sashi a kirjinka ba sai dai kai haka ka gani wannan ba zai iya yiwa ka yi ruku'i yalwataccen ruku'i ba haka ka gani sai ka bude nan dole to sannan kuma sai ya ce wa basata zaharahu wa maddahu shin fada bayanka kalli nan yawa to sun koya sosai ya gaji ko sauka sauka a samu wani ai ya kokari yanzu sai magana ruku'i kar ku manta annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa cewa duk wanda ya yi sallah bai yi ruku'i mai kyau ba bai yi sujada mai kyau ba Allah baya karɓar sallarsa so larura ne mu iya yin ruku'i to abin da yake cewa a ruku'i basata zaharahu ya shimfiɗa bayansa wa maddahu kuma ya miƙe shi yi ruku'i sun kuya a hakan dai za ka yi don su gani yawwa miƙe dai miƙe haka yawwa buɗe nan gurin haka yawwa dan da sun ku yana haka a daga kan haka yawwa to idan kun lura da haka yanzu dai ba sada ya daihi wa maddahu inda babba ne sai miƙe kai miƙe kai stretching bayanka in dai ruku'i ne na sunna to sai an yi stretching baya an miƙar da shi dan sauka ina ga ya kamata mu samu wani balagagge ya zo yi wannan aiki a samu baligun bismillah akram kallah yau Allah rufa maka asiri kada rukuyin ka ya zama ba karfafe ba yayi kawai yi rukuyi a nan gurin yawwa mumtaz ka sun kuya ko to miƙe bayan ka yawwa kun ga tsakani da Allah wannan bawa Allah in dai fi sabilillah a sallarsa in dai a ka sun kuya mana ai aiki ne sai in dai a sallarsa haka yake rukuyin sa to yayi daidai dan dama a riwaya abinda aka ce in rukuyin mutum yayi kyau to a iya dora kamar mumulallen abu kamar kankana in aka ajiye ta anan ko ƙwarya to ba za ta gangara ba da za ka zuba ruwa yanzu a gadon bayan sa nan to da za ka samu inda ruwan zai dan kwanta to kaga basata zaharahu ya shimfiɗa bayansa ba ya yi doro da bayansa ba kuma wa maddahu ya miƙe shi kenan to dangane da kai kuma har kai annabi ya nuna mana ya ce falamin sibra asahu malam kallon mu wacce kofar yawwa kaga yadda yi da yawa wallahi idan sun zo rukuyi haka suke to wannan kuskure ne a rukuyi falamin bai kafar da kansa ba kaga dai ga ga gadon bayan ya yi amma ya daga kan yana kallon can to sannan kuma walam yu khaffitu leka baya leka baya dai kan za ka sunkuyar ba gadon bayan ba kawai ka yi rukuyin ka sunkuyar da kan haka sunkuyar da kan za ka yi kalli ƙasa ko hula za ta faɗi ba damuwa to akwai wanda za ka ga in yi rukuyi haka yake wannan kuskure ne kuskure ne ka yi ruku'i kana kallon gabanka kuskure ne ka yi ruku'i kana leƙa bayanka to yaya za ka yi ruku'i na daidai to shine bai na zalika kamar yadda ya zo a riwaya sai ka kafa idanka ka kalli inda za ka yi sujjada kaga bai na zalikan kenan kaga yanzu kansa shi ma ƙasa yake kallo ko kuma ka sa idan ka yi rinka kallon yatsunka guda biyu manyan yatsunka guda biyu to wannan shine ruku'i na daidai yanzu kaga kalli yatsunka guda biyu na ƙasa na ƙafa ka gani kalli gabanka inda za ka yi sujada ka gani duka ruku'inka a daidai zai kasance to wannan shine ruku'in da annabi alaihi salatu wasalam yake yi dangane da sunkuyan kuma idan baka yi yanda annabin ya faɗa na baje hannunka ba to balance din bayan ka zai baka measurement din yadda ake so ba yanzu misali malam kai yadda mutane suke na kuskuren matsi hannunka matsi to ka gani akwai ma gajiya to dunkule akwai wanda ba na da bayan suke sunkuya kawai kai rukui kawai ka sunkuya haka sunkuya kawai yawa dan dago sama akwai wanda ma haka za ga yayi ka gani kaga bai kwantar da bayan ba wani sama sama za ga yana yi wani kuma ya sunkuya can ƙasa gaba ɗaya to ana yi dai yawa to ka kamar haka akwai masu alamar takawa da tsoron Allah ga mutum Allahu akbar sai yayi wani dannawa can ƙasa gaba ɗaya to yanzu kaga wannan wanda bai yi karatu ba zai ɗauka yayi ruku'i cikakke a wanda bai sani ba amma ba daidai bane saboda kaga kafadarsa ta yi ƙar ba ta yi daidai da gadon bayan shi ba su wannan shine kuskuren da mutane suke aikatawa a ainihin wato sallar su kuma a rukui kuma rukui rukuni ne daga cikin rukunan sallah wanda in bai yi ba sallah ba ce ba Allah kiyaye da za ka lafa kaira yau ka dan motsa jiki an maka exercise na ƙwarai da gaske to haka wajen tsayuwar kafa yanzu kaga kafar abin da ake so kafarka ta kalli alƙibla idan ka zo tsayawa ka tsaye da kafarka ta kalli alƙibla amma wani idan ya zo kafar tasa haka take yi kudu da arewa take kallo to shi ma ba zai baka kyakkyawar koyi ba lokacin da ka miƙe ka shimfiɗe kafarka ka kalli alƙibla da ita to shi ne za ka samu kyakkyawar ruku'i da kyakkyawar sujada mu kula da wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske to sai ya ruwaito mana abin da annabi yake faɗa a cikin sujada a cikin ruku'i azkar ne da dama an ruwaito riwayar muslim babu kitab salatul musafirin hadisin huzaifa annabi yana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga ubangiji na mai girma iyanan kadai banda wa bihamdihi subhana rabbiyal azim banda wa bihamdihi subhana rabbiyal azim kawai riwaya da ta zo da wa bihamdihi bata inganta ban ji malaman hadisi kuma kun ji ma'anarta wani lokacin yakan faɗa ma'a dalika bayan ya ce subhana rabbiyal azim din ko dai ya takaita yayi tayi ko kuma ya ƙara da subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sarki ya tabbata gare ka ya ubangijin mu da gode maka allahumma ighfirli allah ka gafarta mu annabi yana ƙara wannan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli riwayar bukhari da muslim kitab azan da shi ko muslim kitab sala hadisin aisha so kaga yanzu mun samu ko dai subhana rabbiyal azim ko subhana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli akan ce wai wai ayi guda uku ana faɗa ne cewa annabi baya yin ƙasa da uku amma ba wai a ce wai annabi guda uku yake ba subhana rabbiyal azim din in kai 300 kuma baka yi laifi ba idan kai 100 in kai 30 in kai 40 in kai 50 ba wanda ya ce maka irga kai iya yanda zaka iya yin da samu tumanina ko rundu sakina wa kana ruku'ul mu'tadu ruku'in sa dadewansa wanda aka saba normal ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallama miqdaru ashru tasbihat gwargwadon tasbihi guda goma ne sujjada sama kamar haka idan yayi ruku'i normal ruku'in sa ba takaita ba ba tsawaita ba tasbihi goma amma mu yau abin mamaki sai ka ji mutum ya ce wai shi wai wai tasbihi wai uku wai zai wai ada akwai akwai wannan akwai akwai rauni a ciki kwarai da gaske uku uku nan za ka ga an yi sallar da wuri an gama ta wata haratan ya ji alin rukuwa wasu juda bi kadar qiyam Allahu akbar wani lokacin annabi idan ya zo wani lokacin dan Allah mu rinka gwadawa mana koya ne ne annabi alaihi salatu wasallam ya zo sallallahu lokacin yakan sanya ruku'in sa daidai iya dadewansa a tsaye iya dadewansa a ruku'i iya dadewansa a tsaye iya dadewansa a sujjada amma ya fi yin wannan a sallar dare lokacin fafatawa kenan ka karance suratul baqara a raka'ar ka ta farko to ka gwada yin tasbihi iya tsawon mintunan da kai iya tsawon ruku'in ka ka ji yadda bayan ka zai kage wallahi lokacin in ka zo yunkura ba za ka iya ba sai kai wata dabara sai kai sai kai sami Allahu liman kana da dabaru saboda me ba a saba ba haka sujjadarsa to wanda ya saba irin wannan sallar a gida babu wata kiyamun laili da wani tahajjudin da wani liman zai a wata masallaci ya firgita shi ko ya gigita shi shi daman ya saba yana yi kuma abu mai sauki da aka ce ko qur'anin baka haddace ba dauki qur'anin nan karami da dan wutarka kai ta mafatawa kai ta karantawa ba za ka yi rukuni ba sai ka gama makara ka jarraba imaninka ka ji ranar yadda za ka fita a ƙoshe da imani wallahi ka share kamar izu goma sha biyar a sallar daren ka yau ta dare ji za ka yi kamar nema kake za ku gaisa da mala'iku yau wallahi malam ibada tana ƙara mutum imani to amma ba ma iya yi iya rauninka da yin nafilfilin iya rauninka da yin tasbihin iya rauninka da yin karatun qur'anin iya yanda kake nisantar Allah ana nan dai ana tafiya amma waɗanda suke ibada malam su suka fi kowa jin laddatul ibada daɗin ibada ka tambayi masu yinta wallahi bai kwatantuwa ba ka da kuɗin da za ka sai wannan daɗin wallahi ibn taymiya yake cewa zan idar da sallah asuba in ta tasbihi har rana ta fito har kusan azar ba na so in tashi saboda daɗin zikiri kullum gangan jikin da bakin ya saba azka na sunna walakin kana yaf'aluhu ahyanan fi salati al-layli wahdahu kawai annabi yana yin wannan ne a cikin sallar dare shi shi kadai wa ya hadiyu sallallahu alaihi wasallam zalibu ta'dilu salati wa tanasubuha daidai sallah yake yi da kuma ya sa ta zamanto wato munasiba yana lura da zuruf yana lura da yanayi wani lokacin inda nishadi sai ta mai tsawo wani lokacin idan akwai gajiya ko an je yaƙi an dawo ko an yi tafiya sai ya takaice ta sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala za mu dakata anan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tutuba harshe Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh